إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عباد الله وقوموا بما أوجب الله عليكم من تدبيك شرائع هذا الدين سلوكا واعتقادا وأخلاقا فإن السلوك الصحيح وتزكية النفوس من أعظم أمور الدين وأجل خصاله حيث تم سلفنا الصالح بالسلوك الشرعي علما وعملا فالسلوك الزاهر ملازم للإيمان الباطن باطن فالسلوك الزاهر ملازم للإيمان الباطن وصلاح الظاهر ناشئ عن صلاح الباطن وكذا العكس يقول إمام السنة الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني رحمه الله إن من مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكه والتهرز من الفواحش والقبائح والتحريض على التهاب في الله عز وجل واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين ومجانبة أهل الأهواء والضلال وهجرهم ومباعدتهم والقيام بوفاء بالوفاء بالعهد والأمانة والخروج من المظالم والتبعات وغض البصر وغض الطرف عن الريبة والهرمات ومنع النفس عن الشهوات وترك شهادة الزور وقذف المحسنات وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان والفضول من الكلام وكزم الغيظ والصفح عن زلل الإخوان والمسابقة إلى فعل الخيرات والإمساك عن الشبهات وصلة الأرحام ومواساة الضعفاء والنصيحة في الله والشفقة على خلق الله والتهجد لقيام الليل لا سيما لهملة القرآن والبدار إلى الصلوات وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جملة من الصفات السلوكية لأهل السنة ومن ذلك الذي ذكره قوله يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا والحديث أخرجه أحمد والترمذي ويندبون أن تسل من قضأك وتؤتي من هرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرنا ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين ومن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والفخش والخيلاء بل والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو من غير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها إن كل هذه المذكورات بالجملة لها نصوص ثابتة من الكتاب والسنة دلت على وجوبها أو استهبابها وندبها نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وهب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة فإنه كما يقول بعض السلف إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي وإنما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل ولذا كانت حقيقة الإيمان لا بد أن تظهر جلية في العمل كما يقول علماء التوحيد إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان يقول الإمام الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة إنهم يرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاختيال والسعاية ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا مبينا التلازم بين الإيمان والأعمال الظاهرة إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تؤدم الأعمال الظاهرة الواجبة بل يلزم من وجوب هذا كاملا وجود هذا كاملا ويلزم من نقص هذا نقص هذا كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال أيضا له تأثير على القلب وكل من القلب والبدن يؤثر في الآخر لكن, لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع مستمد من الأصل والأصل يثبت ويقوى بفرعه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم أعز الإسلام والمسلمين هو مسلمي hudubar tamu a yau tunatarwa ce dangane da tafarkin ahlus sunna wal jama'a waɗanda suke rike da al'umma da take rike da karantarwar littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu akan haka har mu gamu da shi akan haka Allah ya mana rahama bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo da salati ga fayyan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayansa da sahabbansa Allah ya sadar da mu wannan tafiya har zuwa ga matabbatar rahama bayan haka lallai tafiya a cikin ingantaccen tsari na addini da tsarkake rayuka yana daga cikin mafi girman al'amuran da addinin musulunci wato yake karantarwa kuma zo da shi yana daga mafi ɗaukakar halayen musulunci magabatanmu na ƙwarai sun ba da kulawa ta musamman akan riko da tsarin shari'a a cikin dukkanin abin da bawa zai yi ta fuskar ilimi da aiki lallai ne musulmi ya sifantu da aiki da ilimi wato kuma ya aiki ya zama mai ilimin sana mai aiki da ilimi ya nemi ilimi sana ya aiki da shi wannan shine zai gyara zahiri zahirin bawa imani ya bayyana ainihin ayyukan da bawa ke yi a bayyane saboda imanin da ya tabbata a cikin zuciya bi ma'ana a dasa imani mai ƙarfi a cikin zukata tasirinsa kuma ya bayyana a kan gaɓai wani babban malami cikin magabata imam ismail ibn muhammad al-asfahani ya faɗa a cikin littafin al-mahajja fi bayanin al-mahajja al-hujja fi bayanin al-mahajja yace yana daga cikin tafarkin malaman sunna tsantseni a wajen abinci da abin sha da aure mana suna haffa haffa suna kiyaye abin da Allah ya haramta a cikin abinci da abin da suke sha da kuma abin da suke aura a cin haram zalunci riba da sauran abubuwa irin waɗannan suna busassar da zuciya suna rage ainihin tsoron Allah suna kuma sauƙaƙe wa mutum aikata ayyukan laifi da yawa. Ballantana kuma a ce aukawa cikin abin da bai halatta ba ta ɓangaren aure. zama da aure da bai halatta ba da yawan mutane sai aure ya haramta amma su ci gaba da zama da shi da tawili ko son zuciya kuma su yi auren da asali ma bai inganta ba ko kuma su dinga mu'amaloli da matan banza ba da za a yi tsoron Allah ya zauna a cikin zuciyar mai irin wannan kuma kuma gabansa su kyautatu su gyaru da biyayya ga Allah da kiyayewa daga kazaman ayyuka da dukkan munanan abubuwa na gabai da na harshe uwa uba da na zuciya da kwadaitarwa akan son juna saboda Allah na girma da buwaya ɗan uwantakan musulunci kenan da kuma kiyaye yawan jayayya da ja'in ja akan al'amuran addini in ka ga mutane suna yawan jayayya ja'in ja musamman akan aqidu aqida bayananniya ta alqur'ani da sunnar manzo Allah sama a bayyana take kuma da saukin fahimta da saukin dabbakawa wanda ya goce ya bauɗe a barinta shine zai zama da jidali da jayayya wannan fitina ce to suna ƙauratar da mutane a barin wannan da nesantar mutane yan bid'a da ma'abuta bata duk wanda zai zo ya yi kira zuwa ga wani abu wanda ba shine manzo Allah su sama ya bar al'ummarsa a kai ba ba shine magadansa daga sahabbai da maluma da suka gaji wannan tafarki suke a kansa ba to wannan lallai mai son zuciya ne kumbatacce ne wajibi ne a kauracewa wannan a guje shi domin haɗarinsa ya fi ɗan fashi da makami ɗan fashi da makami zai maka fashin dukiya ne kuma ya illata rayuwarka ko ya salwantar da ita amma Allah zai ji kanka sakamakon wannan kana iya zama shahidi ma da izinin Allah amma idan mai fashin addinin ka da aƙidarka ya ɓata maka tufa wannan fitina ce duniya da lahira Allah ka kiyaye mu haka nan suna kwadaitarwa lalle a tsaya wajen kula da alkawari da rikon amana kula da alkawari da rikon amana halayya ce mai girma duk waɗannan al'amuran dalilan su suna na alkur'ani da hadisi ba zai yiwu ba a ainihin ambata su saboda tsawaitar lokaci amma dai abu ne sananne shi yasa ko da ba a karanto komai daga nasoshin ba kowane musulmi zai gamsu da wannan hakanan kokarin fita daga dukkan wani abu na zalunci da duk abin da zai sa haƙƙi ya biyo mutum ranar tashin kiyama kada mutum ya zalunci iyalansa kada mutum ya zalunci iyalansa kada mutum ya zalunci makotansa ko abokan mu'amalarsa kada zalunci ya zama ɗabi'a ko halin mutum zai jawo mummunan sakamako zai zama duhu mai yawa ranar alkiyama kuma zai sa ainihin a ɗebe dukkanin ladan mutum na alkhairinsa ranar alkiyama domin a saka waɗanda ya zalunta wanda da ƙarshe ma wani ladansa ba zai isa ba sai an ɗebo zunuban waɗanda ya zalunta an sake laftawa a kansa kan zunubansa Allah ka kiyaye mu lalle ne tsare idanu kada a yi kallace kallacen da ba su halatta ba a hana kai shawowi da ba su halatta ba shaidar zur kazafi ga mata masu kamewa kame harshe a barin cin naman mutane da kuma kagewa mutane da kuma zantuttukan banza da wofi da haɗiye fushi in an wa mutum abin da ya fusata da shi ba kowanne zai tanka mutum zai mai haƙuri akwai lada mai yawa akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka fusatar da shi ya haɗiye fushi bai yi komai ba ya yafe Allah zai kira shi ranar tashin kiyama a bisa gayyar alkiyama ta al'umma ya ba shi zaɓi daga horon ɗayan ya zaɓi wacce yake so sakamakon wani. Haka nan yafe kusakuran ‘yan uwa, wanda ake tare da shi tsawon zamani tsawon lokaci don ya yi wani kuskure ko ganganci na lokaci guda a yi haƙuri kada a tasa a yafe, a yi rigingeniya zuwa ga ayyukan alkhairi a kame a barin abin duk da yake da alamun haramci a cikinsa shine shubha a sada zumunci sada zumunci farilla ce da Allah ya farlanta a tallafa wa masu rauni masu rauni ko waɗanne iri tsoffi ne yara ƙanana ne mata ne ko kuma a talakawa marasa ƙarfi ko masu ƙaramin matsayi a wurin aiki duka kowa da irin rauninsa to kowa a taimaka masa a ainihin ta ɓangaren da ya kamata a taimake shi komai za a yi a yi saboda Allah shi ne annasiha fillah komai za ka yi ka yi shi don Allah alaƙaka da mu'amalaka da mutane ka yi don Allah sannan abinda za ka yi na ibada ya zama tsakaninka da Allah ka zama jin kai akan talikan Allah bayan Allah yadda ba ka son ka cutu kada ka so wa ‘yan uwanka cutuwa sannan a tsaya a dinga sallolin dare ko da raka'a biyu ce in ba ka iya samun da yawa kada ka rasa daren ka ya wuce ba ka yi komai ba a yi ta ƙoƙarin karatun alƙur'ani shekul islam ibn taymiya shi ma ya faɗi wasu daga ciki kaɗan a inda yake cewa su malaman sunna suna umarni da ai haƙuri in jarabawa ta zo rashin lafiya ne talauci ne wani abin bakin ciki ne ko ta irin jarabawa ai godiya ga Allah kuma lokacin da aka samu yalwa aka samu ainihin walwala a yawanta ambaton Allah da godiya gare shi a irin wannan yanayi to sai ya zama rigakafi na in abin da wani abu mummuna ya zo sai ya zo da sauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda eh ka san Allah lokacin da kake cikin tsanani to sai Allah ya san ka a lokacin lokacin cikin sauki sai Allah ya san ka cikin tsanani bi ma'ana sai ya sauƙaƙa maka yadda da kaddara ko ba ta da daɗi eh kuma suna kira zuwa ga kyawawan halaye da kyawawan ayyuka suna ƙudurtar ma'anar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi cikar muminai ta fiskar imani to shi ne wanda ya fi su kyawun hali wanda ya fi kyan hali kyan mu'amala kyan hali da mu'amala ba za su yi ba sai da kyakkyawar aƙida da kyakkyawar ibada sannan kuma sai a samu kawa da kwalliya da ado da kyawun ainihin halaye wani hadisi ne wanda yake tirmizi da ahmad sun rawaito shi hakanan suna kwadaitar da kasa da zumunci da wanda ya yanke maka ka bai wanda ya haramta maka ya samu shi bai baka ba in ka samu dama kai kai masa ko kuma kana sada zumunci da shi shi yana yankewa kai ta yi manzo Allah sama yace kai ne da riba a kansa kuma da haka zaka yi tattalin sa shi ma ya dawo kan hanya ka ba wanda ya hana ka dan kan ka bayar to kanka ka bawa Allah zai dawo maka da abin da ka bayar sannan kuma ya saka maka kuma zaka yi mutunci ainihin da kima a idansa da idan jama'a kuma shi ɗin ma zai zama zawarcin dawo da ci gaba da ainihin mu'amala kuma kyau ka yafi ma wanda ya zalunce ka sannan suna umarni da a kyautata wa mahaifa mahaifa ko suna raye ko sun mutu ana kyautata musu in suna raye dai an san irin abin da ya waje ba a yi na neman yardarsu ya ta yin duk abin da za a iya kuma wanda bai saba shari'ar Allah ba in san rasu kuma a sada zumuncinsu sannan kuma a yi musu addu'a da sadakoki sannan a girmama a mutunta abokanansu a cika wasiyyarsu kamar da maza Allah su sama ya faɗa sada zumunci a kula da shi yana da muhimmanci wajen albarkar rayuwa da ingancinta da albarkar arziki a kyautata maƙotaka Allah ta'ala ya wasiya da wannan a kyautata zuwa ga marayu da talakawa da matafiya da guzurinsu ke yankewa a tausasawa wanda aka mallaka babu bayi a yanzu amma dai akwai mutane da suke zama masu rauni karkashin wanda suke da ƙarfi wanda suke da ainihin bukata karkashin wanda suke da ainihin dama to a taimaka a kyautata har dabbobi kada a bar su cikin yunwa ko jinya ba a kula da su ba suna hana mutum yi alfahari ko takama da jiji da kai saboda wani abu da Allah ya bashi suna hana tinƙahu ko kuma mutum ya zalunci na fin ƙarfi da danniya duka wannan sharri ne cutar kai ne akwai ranar da za ta zo wa kowa tana nan tafe ba fashi cewa ba bambanci a wannan matsayin tsakanin mai shi da marashi mai ƙarfi da mai rauni sanda za a zo ana ƙoƙarin fitar da rai ya zo daidai makoshi kamar da Allah ya faɗa a satul waqi'a mutane sai dai ido ne nasu likitan ma ya sajuda ya san cewa alluransa da sauran abubuwansa duk ba za su aiki ba ran nan saboda haka dole a ɗauke rai to daga nan ne mutum zai girbi abin da ya shuka ya mori abin da ya gabatar na alkhairi ko kuma akasin haka Allah kiyaye mu daga akasin kada a ci zarafin mutane suna hana cin zarafin mutane ko da mutum yana ganin ya cancanta ya yi haka saboda an masa wani abu ko kuma saboda yana da ƙarfin da zai yi haka tawadu'un shine abin da ake so wannan ba zai hana aladaftar da wanda ya cancanta aladaftar da shi ko a hukunta mai laifi ba amma dai kada mutum ya amfani da ƙarfin da yake da shi a aiki ko dukiyar da yake da ita ko ƙarfin da yake da shi a jagorancin iyali ko duk wani abu da ya kama da wannan ya ce zai faɗi abin da ya ga dama a kan kowa wannan ba daidai ba ne gwargwadon ƙasƙantar da kai da kake yi kana koyi da manzo Allah su sama a halaye gwargwadon daraja da ɗaukar za ka samu a dunkule dai suna umarni da kyawawan halaye kuma suna hana munanan halaye alƙur'ani mai girma da sunan manzo Allah su sama cike suke da wannan karantarwa kuma kullum abin da ake ta jan hankalin mumine a kansa kenan wannan zaman da muke rayuwa da shi alhamdulillah musulunci gashi nan ana ta ibada ta farilla da ta nafila amma muna da naƙasu da yawa ta janibin ɗabbaka abin da ya danganci kula da haƙoƙi da halaye da mu'amala to lallai ne kuma waɗannan in babu su to akwai babban giɓi da haka akwai buƙatar mu tuna wa kanmu a ko da yaushe cewa shi addini rungumarsa ake baki ɗaya aƙida da ibada da kuma mu'amala da halaye mutum ya zama jikada ko manzon alkhairi a duk inda ya samu kansa yayi abin duk da zai iya da damar da Allah ya bashi ta sani a'a ta wata alfarma jagoranci ko wata dukiya ko menene yar dama ce kowa aka bashi kafin ta kubce wanda ba wanda ya san da za ta kubce to in mutum ya amfani da ita ba shi zai fi kowa da na sanin wannan sakaci da yayi ko menene kuwa almubazzaranci da mutane suke yi da dukiyoyin da Allah ya ba su a yanzu suna kin yin abin da Allah yake so na sada zumunci ko tattali da tallafawa masu rauni ko addini wannan abin takaici ne abin bakin ciki ne haka nan kutsawa da ake yi neman dukiya ta halal ko ta haram wani mummunan abu ne yi wa kai mummunan tanadi ne a makoma wacce take nan tafe ainihin babu makawa muna roƙon Allah ta'ala ya kimsa mana shari'a Allah ya datar da mu Allah ya dora mu akan wannan tafarki ainihin madaidaici Allahumma izil islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din wa su ibadakal muwahhidin wa hamna hawzat ad-din ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وعلى يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله